خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه goma ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu ɗora kan karatunmu na sayil bukari da muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka usman bin affan kofar gadon kai kano a in yan uwa za su iya tunawa muna kitabu tafsir a suratul furqan tafsir suratul furqan mun karanta babin alladhina yusharuna ala wujuhihim ila jahannama أولئك شر مكانا وأضل سبيلا منكرا باب فدن الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أسامه يوزام تاشي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا هكذا نعم طيب ما ليش باب قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال قال ابن أبزة سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب وآمن فسألته فقال لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى قوله غفورا رحيما الله ينأتشوا duk wanda ya waɗannan munanan ayyuka ya yi kisan kai ba da haƙƙi ba ya kashe rai ya zubar da jinin mutum ba da haƙƙi ba to wannan zai gamu da azaba ranar tashi alƙiyama shine yalƙa asama kuma za a ninka masa azabar sannan zai dawwama a cikin wutar jahannama yana wulakantacce yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana wannan yudha'af nasb ne ala al-hal ismu maf'ul ne daga ahanahu yuhinuhu anahu abinda ake nufi ahanahu yuhinuhu adallahu da azaqahul hawan Allah zai wulakanta mutum kuma zai ɗanɗana masa azaba ta wulakanci ranar tashin alkiyama shine azaqahu alhawan wannan yudha'af da yakhlud duka bil jazmi ne fihima badal ne na yalka ya zama badal ishtimal kenan wannan aya tana kazantar mana da kisan kai da zubar da jini kamar yadda muka yi bayani a baya lalle ne mutum ya tabbatar kai ya yi abin da zai kashe wani ko ya zubar da jinin wani ko ya hanya ko sababin halakarwa ko kashe wani Allah shi ya halicci mutum shi yake da ikon ya kashe shi amma mutum ya sababin kashe wani akwai haddari kwarai da gaske ko bai kashe ba sai ya sa aka kashe malamai suka ce ko da kalma ɗaya ka taimaka wani ya mutu da kalma ɗaya ka faɗi kalma ɗaya wani ya mutu kana da hukuncin kisan kai da haka ya kamata a kiyaye ya kawo hadisin sa'ad bin habs at-tulahi yana cikin ɗayan talha ibn ubaidullah al-qurashi at-taymiyu daga shaiban ibn abdurrahman an-nahwi daga mansur shine mansur ibn al-mu'tamir daga sa'id ibn jubair yace qala ibn abza sunansa abdurrahman ibn sunansa abdurrahman shi ibn abza shi ibn abza da ba a san shi ba yana cikin sabbai amma kanana yaran sabbai ne ibn abza shi yasa kaji ya ce an tambayi ibn abbas bai faɗa kai tsaye da annabi bai ce an tambayi ibn abbas dangane da faɗin allah wa man yaktul mu'minan muta'ammidan fajza'u jahannamu wanda ya kashe mumini da gangan hukuncin sa wutar jahannama allah kare mu da faɗin sa da allah ya ce wallazina la yaktuluna an-nafsa allati يعني حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا yace mutanen makka suka ce mun aikata laifuffuka a wajen Allah faqad adalna billah adalna billahi ana nufin ashrakna billahi mun yi shirka da Allah أشركنا به وجعلنا له مثلا muka yi wa Allah misali muka ce yana da sa'a yana da kini suka ce ba wannan kaɗai ba wa katalna mun yi kisan kai mun kashe mutane kaga laifi ga shirka da Allah ga kuma me ga kuma kisan kai ya ce duk mun aikata wannan aiki mun kashe rai wanda Allah ya haramta mu kashe ba da gaskiya ba watayin alfawahisha suka ce mun aikata alfasha ma zunubi sabon Allah muna cike da waɗannan laifuffuka sai Allah ya sauka mana da wannan aya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan zuwa faɗin Allah gafurar rahima har zuwa Allah mai gafara ne mai jin gai da haka wasu suka yi amfani da wannan aya ta illa man taba idan mutum ya tuba akan waɗannan laifuffuka to Allah ana sa ran Allah zai gafarta masa a wannan riwaya a wata riwayar kuma Abdullahi bin Abbas ya ce aya ce ta wa'idi ba wani maganar a ce za a yi kashi za mutum zai yi kisan kai da gangan kuma wai ya daga hannu ya ce wai ya tuba amma wannan aya tana nuna mana kabulu tawbatul qatil daidai ne da wannan aya da take baya illa man taba babu qaulihi ta'ala illa man taba wa amana amilan salihan amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شوبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن عبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال نزلت في أهل الشرك فقال قarin haske a nan ga wata ayar da ta yi magana akan banda wanda ya tuba ya yi imani ya aikata aiki mai kyau to wannan Allah yana canja ayyukansu munana yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah yana canja munanan ayyukansu ya mai da su kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai wato wani abun da zai baka sha'awa akan lamarin ubangiji Allah ka ba mu afuwarka ya Allah muna nema Allah kai mana afuwa Allah ka rangwanta mana mutum ya ɗauki lokaci yana aikata zunubi da sabon Allah shekaru sai zo ya daga hannu sai tuba sunnar Allah idan ya tuba din in Allah ya karɓi tuban to wannan munanan ayyukan da yayi zunuban da ya aikata sai Allah ya juya su ya mayar da su aikin lada in dai Allah ya karɓi tuban mutum to ashe kaga wannan yana nuna wani mabarnacin ma da ya barna in har yayi kyakkyawan tuba Allah ya karɓi tubansa ya juya masa aikin barnarsa ya zama lada zai iya fin wani ma wanda bai ba zai tashi da riba to amma yaushe Allah yake karɓan tuba ka san ya karɓa ko bai karɓa ba sannan kuma ga ɗabi'ar mu mu aikata laifi mu tuba mu dawo mu aikata mu aika mu tuba mu dawo wani a hakan ma zai mutu ya dawo yana barnar shikenan sai ya mutu haka to wannan yana nuna mana tausayin ubangiji gare mu shi sa annabi yake cewa sallallahu alaihi ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru ku ringa tuba zuwa ga Allah fa ku ringa neman gafara Allah ku ringa istighfari yace fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra a rana daya ni ina daga hannu in nemi afuwar Allah sau ɗari kullum annabi sai ya isa gifari guda ɗari kullum wannan wuridi ne kana yi kana yi ka ware wa kanka lokaci kullum kana isa gifari ɗari to annabi ma wanda yake an yafe mai kullum sai ya ɗari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya rangwanta mana Allah shi yafe mana wato a azurta kama da yin tuban ma ba karaman ni'ima bane a taimake ka ka rinka tunawa ka zauna zaman dirshen ka rinka istighfari ka tuban ma eh ba karaman nima wuce wani tuban ma baya yi ya sha'afa ya shagaltu ana ta make make ana buge buge kuma haka mutuwa take daukan mutane ba shiri ba kimtsi wuf sai dai ka ji ka tafi da ka riga ka tafi ana tura maka wannan ƙasa a gadon bayan ka zancen ka ya kare maganar astaghfirullah ba amfani kuma lokacin kuma za a fara lissafi astaghfirullah astaghfirullah ya Allah ka azurta mu da tuba ya sa cikin addu'ar da za ka yi Allahumma arzuqna taubatan qabla al-mamati wani addu'a ce Allahumma arzuqna taubatan qabla al-mamat ya Allah ka azurta mu da tuba kafin mutuwa duk abin da za mu yi na laifi ya Allah karka ɗauke mu da zunubi ka azurta mu ka sa mu tuba kafin mu mutu shine taubatan qabla al-mamat Allah ya ce yubaddilu Allahu sayyi'atin hasanat zai canja musu munanan ayyukan su zama kyawawa a wa kana Allahu ghafuran rahima ibnu abbas yace yubaddilu Allahu bi qaba'ihi a'malihim fi shirki mahasin al'alami fil al'amali fil islam fayubaddiluhum bi shirki imanan wa bi qatli al-mu'minin qatli al-mushrikin wa bi zina iffatan wa ihsana ku ji fassara da ibnu abbas yayin wannan aya a nayi muku bayani a baya cewa shi ibnu abbas Allah ya masa rahama shi fa yana nan akan ra'ayinsa cewa in dai mutum ya tuba da gangan in dai mutum ya kashe mutum da gangan duk wanda ya kisan kai da gangan to batun ma ya daga hannunsa ya ce ya tuba da ganganci fa kana sane ka san fa bai halatta ba ka san haram ne sai ka daga hannu bayan ka kisan ka ce wai ka tuba ibn abbas ya ce Allah bai zai yafe ba aka ce to ya za a yi da wannan aya illa man taba dinnan da aka kawo wa amana wa amila amalan salihan da inda Allah ce fa innahu yatubu ila Allah mataba yace aya tana nan wannan aya tana magana ne akan masu shirka sannan kuma tana magana ne akan wanda ya yi kisan kan waɗanda suke sahabbai suka je jihadi in wani ya kashe wani sai Allah ya sa a tafi jihadi sun kashe muminai sai kuma su dawo su kashe mushrikai kaga canjawan kenan ba ana nufin cewa mutum ya je ya kashe mutum da gangan kuma wai a ce wai Allah zai canja masa wannan kisan kai da ya yi da gangan nan a maida masa shi aikin lada ya ce ba ka ba ne ya ce yi baddilullahu bi ka ba ihi ma'amalihin fi shirki shirka ake nufi shirka munanan ayyukan da suka yi na shirka in sun tuba sai Allah ya mai da shi tauhidi yace fa yubaddiluhum bi shirki imanan da suna shirka yanzu Allah ya canja musu sun dawo suna aikin imani yace wa bi qatlil mu'minina qatlil mushrikin kashe mu'minai ko da suka yi to canjawan ba cewa aka yi wai Allah ya yafe ba to shi kuma Allah ya kawo gashi sun kashe mushrikai sun kashe masu imani sun kashe mashirkai kaga kashe mashiriki kafiri ai lada ne to sai a ce wancan zunubin na kashe muminin to yanzu gashi ka zo ka kashe wanda yake mushriki mai shirka da Allah to shine canjawa ba wai ana nufin kawai wani a ciki ɗaiɗaikun ku ya je kisan kai ya ɗauki kwalba ya caka wani ya ɗauki wuka ya soka wani ya yi kaza ya yi kaza kawai shikenan wai a ce wai wai Allah ya yafe masa wai ya ce astaghfirullah ya ya tuba ba kisan ganganci yanzu wani malami nan da ake faɗa a jihar gombe ɗan uwa alarama malami mai karantawa haka kurin wasu yan iskan gari suka shiga gida suka surkuma masa wuka suka kashe shi bai yi komai ba bai taɓa komai ba kurin haka kawai suka kashe suka tafi ka kwatanta wannan laifi da wani abu a nan kano ma an yi wani dan uwa malam adam jigawa limami ne a wani masallaci a can wurin road babban masallaci ma'addacin qur'ani malami ya koyar a nan hanan haka kurin wasu suka shiga gida cikin dare a gaban matarsa suka jawo shi suka kwantar da shi suka surkuma mai kaho a ƙashin zuciyarsa ya mutu har yau wasu ne kawai aka yi hayarsu su je su kashe wani ai wannan ra'ayin na ibn abbas yana da ƙarfi ƙwarai da gaske kisan kai da gangan ana iya kuskure ka buge mutum a mota a ya zo tsallakawa ya faɗi a gabanka ka taka shi a wasu abubuwa na akhta ya faɗo a ginin gidanka a ya faɗo a motarka a kana tuka mota an yi accident wane wane ya mutu wannan ma'akul amma mutum ya ɗauki makami haka kurin ya je samu ɗan uwansa musulmi mai sallah mai kallon gabar ya harbe shi ko ya yanka shi ai ba a san irin zunubin da zai je game da Allah ba ne kame da 'ya'yansa marayu da matan shi ka sa su ta kaba dole ka tsayar da komai rayuwarsa ka tsaye da shi komai ta iyalinsa tun mutumin da ya mutu a gidan shi komai canja ake ba daidai take da jiya da yau da ya mutu ba wallahi bajewa 'ya'yansa su baje matan wannan ta ɗibi 'ya'yanta ta an taya ta gabar wannan ta kwashi na ta 'ya'yan ta ɗiba ta kudu wancan ta yi kaza wani ɗan a ɗauke shi sadaka a kai shi wani ya rike shi wani ya fantsama wani babban ɗan ya danna ya rabu da 'yan uwansa gida ya watse mutuwa kenan malam mai wargaza jam'i ana haɗe ta raba mutane a dole mutum ɗaya ne gashi nan shine mahadarku shi ɗayan nan da yake raye shine mahadarku ma'ana ta dalilin su kuka haɗu da yaya da ƙani da uwa da ƙanwar uwa da kishiya da dangi da kowa shi shi kadai ana cin abinci a ƙarƙashinsa shi zai je bubbugo ya kawo Allah ya gore masa sai wani ya zo ya sanadin halakar da shi duk waɗannan laifin waɗannan iyalan kadai bai ishe shi bala'i ba wallahi laifin wannan iyalan kadai ai ya ishi mutum bala'i banda laifin shi da ka zo ka raba shi da rayuwarsa yana kan ganiyar rayuwarsa yana gan Allah ka je ka halakar da shi ka kashe shi so ya kamata a kiyaye rayukan mutane a kuma mutum ya sani cewa inda ya zubar da jini to akwai hisabi sai ya tsaya a gaban Allah ka bi a hankali ya ce wa fi zina iffatan wa hisana idan mutum ya yi zina abinda aya take nufi sai ya canja masa yi baddilun lahudin sai a ba shi iffa kamewa da kyautatawa sai ya dawo yana kamewa yana kyautatawa ibn al-musayyib shi kuma ya ce yubaddilu Allah sayyi'atihim allati amiluha fil islam hasanatin yawm al-qiyamah ko hasanatun yawm al-qiyamah Allah zai canja munanan ayyukansu da suka aikata a cikin musulunci a ranar kiyama in sun tuba sai mai da su kyawawan ayyuka imam ibn kasir ya ce tankalibu sayi'at almadiya bi nafsi taubatin nasu hasanat abinda aya take nufi munanan ayyukan da aka yi suka gabata idan mutum ya tuba waɗannan asayyi'at ɗin almadiya tanqalibu za su juya bi nafsi taubatin nasuha hasanat saboda wannan tuba taubatan nasuha da yayi sai su zama kyawawa yace li'annahu kullama yadhkuruha nadim duk lokacin da mumini ya tuno wani laifi da ya yi in ya tuno ya aikata abu sai na dama wastarja wastagfara ya koma ga Allah ya nemi gafara ya ce kama ya dullu lahu hadisu abi zarri almarwi fi muslim inni la'arifu akhir ahli an-nari khurujan min an-nar wa akhir ahli al-jannati dukhulan ila al-janna kamar yadda manzo Allah ya ce ni na san mutum na ƙarshe a cikin 'yan wuta da zai fita shine na ƙarshen fita in dai musulmi ne ya taɓa yin sallah akwai ƙarshe da zai fita haka na aljanna na ƙarshen da zai shiga annabi ya ce duk Allah ya sanar da ni na san su Allah zai ce ku bujiran masa da zunubansa manya-manyan zunubansa ya gani shi bawa ku tambaye shi akan ƙananan zunuban wasaluhu an ha. sai a ce da shi kai katina a duniya amilta kaza wa kaza yauma kaza wa kaza wa amilta yauma kaza wa kaza yau mutumlar sara'ir kenan mala'iku ne za su zo su tsaye da mutum su ce kai sai su rinka riwanin ɗin rayuwarsa da ya yi a duniya gaba ɗaya ta laifi ka iya tunawa cewa ranar kaza da kaza da kaza ranakun za a lissafa masa malam ka iya tunowa ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza a lokaci kaza a gaya mai zunubin da ya aikata kuma a gaya masa ranar da ya aikata zunubin ana abu sai Allah ka tuna kayi can ya manta wallahi sai a tuno masa da shi mala wannan shine illar laifi aikata zunubi malam aikata sabo wasu mutane malam ba sa jin cewa akwai ma shari'a a kansu malam akwai wanda fa malam ko sallah ba yayi wallahi malam musulmi ne ana harkoki da shi da zarar lokacin sallah yayi sai ga shiri shi ya ja shiga wani ku je ku gama ku dawo a ci gaba da harka akwai su cikin 'yan kasuwa a makaranta ɗalibai 'yan jami'a masu karatu wallahi akwai yaron da ba a taba ganin shi a masallaci ba ba ya yi to ai ba wanda zai tambaye shi ba wanda zai ce kayi ko ba kai ba akwai su a cikin unguwanni da kake gani duba sallar juma'a mai muhimmanci a rayuwar ɗan adam wallahi malam akwai wanda ba sa zuwa sai shiriritar da abin ya ta kaza ya ta kaza wani yana cewa ka lura da wani bari ka ga za a fita azar da zai je ba da lokacin ya yi sai ga ko ya yi wani abu ko ya kama ba zai yi ba kai wani lokacin ana yi shi ba zai yi me dalili haka kawai babu kawai akwai wanda kuma Allah ya jarabe shi iya juma'a kawai yake iya yi ce zai kokari juma'a dai zai yi ta sati dai sau ɗaya dai to zai yi to akwai wanda wallahi malam rabansa masallaci sai dai idi ranar idi kam shi kuma Allah ya jarabe shi nafila yake iya yi kawai a shekara sau ɗaya sai ya yi wanka a saka riga a je idi haya haya amma ranar idi in za a je azhar ba zai je ba suna nan Allah mai bayi irin nashi a cikin mata akwai su a cikin yau ko ɗalibai fa a makaranta irin makarantar sakandare ko da ake sallah wallahi wasu da duka suke sallah duka wallahi haka iyali su barasi ba barasi ba cikin yan mata akwai su akwai wanda aka kama ita kullum al'ada take da an ce sallah ce al'ada kullum ce kewai a tsawon watan al'ada kike kullum ba ta yi ne wani malami ya ce ai a gidansu ma ba ta yi yaushe wani malamin makaranta zai ta yi sallah yanzu malam uba ya zauna a gida yana rayuwa da ɗansa ya kwana ya tashi yaron ka baya sallah ka zuba mai ido ka kyale shi kuma magariba ya zo ya ɗauki kwanan abinci ya ci amma dan Allah ai ko kai sallah ko ka haɗa kayan ka bar gidan nan akwai matar da na yi mata sulhu da mai gidanta ya ce ni matsala ta da ita sallah ne ba ta yi na ce ba ta sallah kira ta ce wallahi ni gaskiya dai malam ba zan ɓoye ma wani ba koyo shi nake yi ba na ce me yasa ta ce haka kawai ba ta aure ba da haka kawai ba ta yin sallah akwai kuma wanda ta auri wanda shi kuma baya sallah wallahi malam ba zan iya irga muku adadin sau nawa mata suke kira na malam me hukuncin zaman aure na da mai gidana wallahi baya sallah kai ko shekaran jiya ko wacce ta kira ni take cewa yau malam muna da shekara kusan goma da mai gidana tun da nake sau ɗaya na taɓa ga ya buɗe ƙur'ani ya karanta sau ɗaya ta ce bai da ma ƙur'ani kwata-kwata ni dai in ga ya buɗe ƙur'ani waye ya karanta ƙur'ani ta ce wallahi a sallah ba ta ce baya fita sallah ba wata sallah da yake fita wata ta ce malam baya sallah baya yi na ce kamar ya ta ce wallahi asuba ba yi ba akwai wacce ma ta ce ma ta ce ma wankan janaba bai yi ita kuma tambaya take me hukuncin mijin da baya wankan janaba yayi yayi sunna da matarsa bayan kwana ɗibi kuma ya zo bai yi wankan janaba ba kuma ya sake dawa gurin ta ce wallahi baya yi magana wai mai wanka ya tafi masallaci ya sallah baya yi suna nan maza da yawa da ba sa sallah da yawa kuma a faɗa a yada a duniya a gani babu namiji mai mata da 'ya'ya wallahi baya sallah wata kuma ciki cewa take haka yake zuwa je harkar kasuwarsa sai dai ya zo sai ka ga ya hada a zahar la'asar magariba isha'i guda hudun nan haka zai zauna ta ce karka ga kazanta sallar da yake yana sauri ya gama fab fab fab fab Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ce alaji mai yace abubuwa sun yawa wannan mai kokari kenan duka salloli hudu yake hadawa amma a kasuwar sa bai da lokacin da zai sallah wannan humalan duk suna cikin 'yan uwa musulmi sun shiga rigar musulunci yasa ba mamakin aka mutu kaga wani ya shiga wuta ba mamaki to sallah dai malam sallah dai yau a ce mutum baya yin ta sallah mutum ya kwanta ya ta bacci duba duk kiraye kirayen sallah nan da ake malam a kira na farko a kira na biyu masallaci uku hudu biyar can gabar sun kira yamma sun kira kudu arewa duk sun kira mutum musulmi yana kwance a gadon shi ya ƙara jan mayafi ya kwanta wai sai kuma wani ma mai ƙoƙarin kenan sai rana ta fito ya yi baccinsa ya gaji sai ya zo ya wanke fuska sannan ya zo ya ƙarƙa mata sallah a falon su yi sallah wa zai karba Allah bai zai karba bayi yan uwa idan kuka duba wannan duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa arziki da addini ya gode wa Allah wallahi rabo ne rabo ne wallahi rabo ne wani ya ce ai ni ni in ka gana buɗe ƙur'ani to ramadan ne ya buɗe ƙur'ani wai ya karanta don neman lada to wata ramadan ne don an ce a ɗarin kaɗan karantawa wani kuwa ya ce shi asali ma bai ma taɓa yin azumin nafila ba bai ma sanya ake ba ya ce kaya ba ni na farin lama ina da yadda za a yi tun abin nan ba ya yi na farin lama so yake inda da yadda za a yi abin nan na filfili fa baya yi akwai wanda baya nafila kwata-kwata yi sallar nafila yi ko shafa'i ko wutari ko ta azhar ko ta yi magarba irin bayan magarba yi sallar nafila baya yi to wannan kadai ya ishi mutum bala'i a rayuwa ga ta kuma rayuwar a cike da hanyoyin sabon Allah kuma ta haɗu da baka bautar Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ibn abbas yace yace in dai ka kashe wani da gangan yace ayar nan ba wani abin da ya goge ta shi a wajensa illa man taban nan ba ta fa share a wannan ayar da ta yi magana akan cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ba ba ta share ba in jiwa in ji ibn abbas to sai ai kokari a kiyaye yanzu mun malam kawai ana so a kashe wani ko a siyasa ko na kawai makami za a bakace da ya zo kawai ku ku kaddamar masa ko a harkar zaɓe a garin nan a zaɓe kawai a primary election da wane ne Allah ya san mutum nawa aka kashe a garin nan mutum ya je ta hayaniya akan waɗannan mutanen ta tada hankalinsa kai fa ba kai za ka hau kujerar nan ba wataƙila wanda zai hau kujerar ma ganinsa masu ya zama maka bala'i amma ka je kai ta ihu wai kai ɗan ra'ayi ne wai kai kaza ne kaza kaza ka je ka ba da ranka su harbe ka so ko su sare ka su kashe ka wani wallahi adda suka daddatsa masa a ka da kafaɗa da kirji da wane ne aka kai shi imajensi ko kula shi ba ba haka jinin su ya tsiyaye a banza wanda ya yi siyasar dan shi aka yi masa wannan ko ta'aziyya bai je musu ba ko taziya bai ma san gidansu ba yau ya san ma da kai banzan bazara karan kada miya yau shi mutum zai zo a cikin wannan al'amarin ya bari raya ai duk abin da kaga za a kashe ka gudu a'a wanda ka je ka nemi abincin ka ciyar da iyalinka kula da iyayenka amma magana akan ra'ayi na siyasa ka je har wani ya kashe ka ko ya sare ka ko ya yanka ka wai kai dan ra'ayi ne wai wai zaka kare kaza na kai asara ka je gaban Allah ka ce ka mutu akan kare jam'iyya yi ka je ka haɗu da Allah ka ce akan kare jam'iyya ka mutu kai kuma da kashe wani akan jam'iyya ta siyasa ka je gaban Allah ka ba da amsa cewa ka kashe wani akan jam'iyya jihadi fa aka jefa wani sahabi fa ya kashe wani bayan ya yi la ilaha illallah kafiri ne da ya ga takwabi sai ce la ashhadu an la ilaha illallah kawai ya sare shi ya kashe shi aka zo aka ce ya rasulullahi wannan bawan Allah fa ya fai kalmar shahada kuma fa an kashe shi annabi ya tinkari wannan sahabin ya ce kai aka taltahu ba'da an qala la ilaha illallah yana cewa la ilaha illallah musulmi ne shi mai la ilaha illallah ka kashe shi ina so ku gane mashhadin fa sahabi ne jihadi suka je annabin ya tura su je amma ka duba wai annabi yana ce masa musulmin zaka kashe mutumin da yake la ilaha illallah kai ka san ka san nauyin la ilaha illallah mutum yana la ilaha illallah ka kashe shi a katalta ba da an kala la ilaha illallah sahabin ne ya ce ya rasulullah wallahi ya faɗa ne don kar a kashe shi neman kariya yake ya ce a shakakta an kalbihi ka tsaga zuciyarsa ne ka ga ba don Allah ya faɗi la'ila illallah ba wannan sahabi ya ce sai da na ji a rayuwata ni kam dama lamta libni ummi da uwata ba ta haife ni ba dama ban zo duniyan ba da wa kuntu nasiyan mansiya babu ni ma kawai akan rai guda ɗaya haka annabi ta mimita masa ka kashe mutum yana la ilaha illallah kai kisan kai mutum yana la ilaha illallah ka kashe shi laifi ne kashe mutum Allah sa kuna ganewa ku tsare jini ku tsare jini ku tsare jini direbobi ku tsare jinin mutane likitoci a asibitoci ku tsare jinin mutane rayukan mutane yan daba yan sara suka yan kaza ku tsare rayukan mutane yan siyasa ku daina tura ana kashe mutane yan ta'adda yan tada kayar baya yan fashi da makami barayi ka je kai satar ka fa amma kaka kashe wani ya fi maka sauƙi ba cewa ne na halatta satar ba in ka haɗa sata da kisan kai barnar ta yawa to gwanda satar kaɗai akan ka haɗa da kashe kisan kai ka karɓi kuɗin mutum kuma ka halaka shi ku tuna ku musulmi ne ko a ina kake ka cina kai musulmi ne wannan bindigar har ka yadda kai amfani da ita ka halakar da wani kare malam idan ka harbe kare ka kashe shi aka bai ma komai ba sai ka yi bayani a gaban Allah ka gare kare kayan banza ne yayi kaza duba kaza bata kai ta kawo ba ka zo da babur ka take ta ta mutu sai ka tsaya gaban Allah me ta maka ka kashe ta wani annabi ne guda annabi cinnaka ce ta cije shi cinnaka cinnaka ɗaya annabi cinnaka ɗaya ce ta cice shi mun karanta a nan cikin sahih bukhari da ku yayi zuciya ya samu gidan tururuwa da cinnaka gidan su dinnan gaba ɗaya ce a bunka musu wuta aka ƙone su wallahi sai Allah ya masa wahayi ya ce halla namlatun wahida ina ma da ƙwaya ɗayan da ta cije ka ita ka kashe me sauran suka maka kuna ganewa kuwa wannan fa annabi ne mai matsayi a wajen Allah tururuwa fa ya kashe ya bunka musu wuta Allah sai da ya ce da shi ba ɗaya ce ta cije ka ba to me ya kai ka na kashe su duka to ina ga wanda za a zo a tambaye shi shi shi bai ma san adadin mutum nawa ya taɓa kashewa ba babun fasaufa ya kunu lizama babin da yake magana akan fasaufa ya kunu lizama wannan jaza'u takzib ne sakamakon wanda ya karyata Allah ya karyata Qur'ani wannan karyata zai zama lizama lizama halaka fasaufa ya kunu lizama fasaufa ya kunu halaka ina fata ana fahimta yani تكذيبهم يكون مقتضيا لتهليك كل هلكتهم كل هلكتكم وعذابكم الدنيا للآخرة قال حدثنا عمرو بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله خمس قد مضينا الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاما عمرو بن حفص ابن غياس أبو حفص النخعي متمم كوفني yace daga babansa shine Hafs din daga Amash shine Suleiman ibn Mihran daga Muslim shine Muslim ibn Sabiha Abu Duha kenan shi ma al-Kufi ne mutumin Kufa daga Masruq shine Masruq ibn al-Ajda al-Hamadani wannan hadisin yawanci na mutanen Kufa ne a ciki Abdullahi qala Abdullah na sha gaya muku a ilimin hadisi a riwaya idan aka ce kala abdullahi to yawanci ana nufin abdullahi ibnu mas'ud ne shi Allah ya ba wannan matsayi ya ce hamsun akwai alamomi guda biyar da Allah ya sa su alama ne na tashin alkiyama qad madaina qad madaina ay qad waqa'na sun faru sun shuɗe sun faru Allah ya yi bayani اقتربت الساعة وانشق القمر wato a cikin wannan sura ta iktarabatu sa Allah magana hayaki da Allah zai kawo da kuma a cikin suratul qamar kenan da kuma ar-rum da Allah ya ce alif lam mim ghulibatir rum maganar rumawa shi ma wannan ya faru an yi rinjaye wa rumawa fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'd har zuwa ƙarshe al-batsha da Allah ya faɗa a cikin suratu dukhan yawma nabtishu al-batshata al-kubra wannan albasha din ana nufin ranar da zamu musu damka damka mai girma ita ce ranar yakin badar Allah ya sa mumine sun damki kafirai wannan ya riga ya shuɗe sai kuma al-lizam da Allah ya ce fa sawfa yakunu lizama ibnu kasir ya ce wannan lizama halaka kenan ana iya fassara shi da abin da ya faru ranar yakin badar kamar da ibn mas'ud ya fassara da Ubay bin Ka'ab da Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi da Mujahid da Dahak da Qatada da Suddi dukansu wasu kuma suka ce fa sawfa yakunu lizama za a samu halaka ai ani yawmal qiyama ranar tashin kiyama duk wanda ya karyata Allah duk wanda ya karyata shari'a duk wanda ya aikata wadannan laifuffuka to zai ga halaka ranar tashin alkiyama ibn kasir a tafsirin sai ya ce la munafata bainahuma babu wani sabani tsakanin waɗannan fassarori wato da malamai suka yi an fassara albatsha da allizam ranar yakin badar abinda zai faru kuma ya riga ya faru ɗin ƙwarai da gaske ina fata ana fahimta Allah ya yi wa kafirai damƙa a hannun mumini a ranar yakin badar bismillah rahman rahim suratul shu'ara qala mujahid ta'bathun yace tabnuna hadim yace yatafattat idha musa sai almusahharin ay almushurin sai alaikatu kenan ko alaikatu jam'i ne na aikati jam'i ne na shajar wa hiya jam'u shajar sai yawmuz zulla إذلال الأذاب إياهم سي موزون معلوم سي كالطول الأزيم أنا نفن الجبل سي الشرذمة الشرذمة الطائفة قليلة طائفة قليلة سي في الساجدين أي في المصلين قال ابن عباس لعلكم تخلدون أي كأنكم يشي الربع الأيقاع العيفاع من الأرض وجمعه ريعة دا رياء واحد الريعة سي مصانع كل بناء فهو مصنع سي فرهين أنا نفهم مريحين فارهين بمعناه دا فرهين دا مريحين دا فارهين دا أبو ديني أنا تشوى فارهين هادقين تأسونا أي تأسوا ولا تأسوا هو أشد الفساد عاث يعيس عيسا سي الجبلة الخلق يشي آه جبل خلق ومنه جبلا دجبلا دجبلا يعني خلق الخلق قاله ابن عباس wannan sura da malam ya kawo imam bukhari surar shu'ara kenan ita ma makiya ce ma'ana yar makka ce makiya tun wahiya um banda fadin wa shu'ara'u yattabi'u humul ghawuna alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ita suratul shu'ara tana da ayoyi 226 226 ya fara da bismillah rahman rahim yace mujahid yace kalmar da Allah yace attabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun a cikin surar kalmar ta'basuna ake so a fassara mana daidai take da tabnuna kuna ginawa abinda ake nufi suna gina manya-manyan gidaje ne suna yin alama duk wanda ya zo wucewa zai ga dogaye gidaje saboda suna alfahari da dukiya da arziki da Allah ya musu waɗannan mutane na wannan zamani ya ce sai su zo suna sabon Allah kuma Allah ya tara musu arziki malam gini suke iya ganinka ka tabnuna bi kulli ri'in ayatan tabasum sai su waɗannan mutanen in za su yi gini sai sun je kan dutse ƙarshen dutse sai kuma su yi ginin gida na alfahari mai mugun tsawo ga tsawon dutsen ga tsawonsa da haka duk wanda ya zo matafi ya zo wucewa sai je ga dogayen benaye a tarihi aka ce duk benayen nan waɗannan wanda ake yi ai bai kai wanda suka yi a wancan lokacin ba duk wani abu da ka gani na ci gaba a duniya a yanzu to in ka duba a tarihi akwai wata al'ummar da ta taɓa yin irin wannan abin ko sama da shi don wani gidaje manya-manyan gidaje na alfahari na kaza na kaza na kaza ya daɗe gini na gaske ana yi a yanzu misali wannan masallacin na fada masallacin sarki mai martaba sarkin kano wanda ya gina shi mahaifin mai martaba sarkin kano ne ado shine bayero kamar yadda masana suke gaya mana cewa kun san yaushe aka gina shi hudu ga watan ko february ne 1944 19 nawa 44 ba fa 2000 ba ba 1999 ba ba kaza wannan gini shine ba a canja komai ba ku je ku ga hasumiyar irin ginin akwai wani ginin da za a yi yanzu ya kai wannan karfi ba wata iska da aka yi ko wani abu da aka yi ko bom ɗin da aka sake lokacin da aka yi harkar boko haram na masallacin nan wala bai rusa masallacin ba kawai wasu wurare ne suka ɗan tsatsage kawai aka tuttuce aka gyara gini ne na gaske ka duba asumiyar masallacin sarkin nan ka ganta yadda take duba tsarin da aka mata kai ka ce yanzu aka yi ta koyaushe ginin kawai sai ɗauka kamar na zamani ne amma yau shekara nawa kusan tamanin ko saba'in da tara ko nawa suwaye suka gina mutanen toki ne turkawa ne magina ne da to a da can can can can shekaru akwai teknolojin fa ginin kawai gyaggyarawa ake ta yi ana caccanjawa amma tunanin gina aka yi adawa ma da samu wanda suke saran dutse a cikin dutse ma ko yanzu sai kun sa bulo-bulo da siminti su katon dutse suke samu su faffaskare shi su sare shi su fitar da dakuna da winduna da bandakuna da komai da komai ba sai sun sa siminti sun yi wannan goge shi suke yi yanzu ko kasar misira in ka shiga misira kana zagayawa akwai unguwannin da wallahi sun shekara dubu kuma ginin yana nan ko jami'ar azhar yanzu masallacin jami'ar azhar wannan gurin wannan jami'ar wannan masallacin ya shekara dubu har yanzu akwai majalisin su imam shafi'i ibn hajar wane ne ka ji malam kaza ga halkarsa ga wurin ginin fa yana nan duwatsu ne na fitar hankali ake sassaka ake doddora su kawai doddora su aka yi kawai aka jajjona su suna nan kuma har yanzu ba wani iska ko wani abu da yake rushe shi yana nan akwai katakon da ya fi shekara 200 katako ne shekar wallahi katako ne a cikin masa ya fi shekara 300 400 ma kuma yana nan gau yanda yake sai dai a cire fanka ko a canja fanka ko a yi wani abu sauransu na zamani a saka amma gini yana nan to waɗannan mutane da suke da wannan ɗabi'an suke gine-gine suna sabon Allah suna shirka su yi gini su sha giya su yi gini su ta'addanci su a tabnuna bi kulli ri'in ayatan tabasun yace wa tattakhiduna masani'a ha la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin a cikin shu'ara to sai kuma a da ya ce hadim kalmar hadim fi jannatin wa uyunin wa zuru'in wa nakhlun wa nakhlin tal'uha hadim kalmar hadim abinda yake idan an taba shi yana bajewa yana watsewa kamar yadda imam mujahid ya faɗa ana bayani akan shuke-shuke da idanuwar ruwa da dabinai da suke da furai ka san akwai furen abin mamaki malam ka san akwai furen itaciyar da wato laushinsa baya iya kamantuwa kuma abin da zai baka na mamaki shine duk iskar da za ta kada yana nan a tsaye amma kana taba shi zai faɗi ko zai baje talla din ana nufin irin fure din nan sai kalmar almusahharin innama anta min almusahharin ai almashurina wanda aka yi musu sihiri alladhina suhiru marratan ba'da marra sai kalmar al'aika da laika da al'aika ya ce jam'i ne na aikatu tarin bishiyoyi ake nufi imamul aini a cikin amdatul ƙari sharhin sahih bukhari ya ce al'aikatu da al'aikatu jam'i ne na aik ba jam'i ne na aikatu ba yace kaifa yuqalu jam'u aikatu babu ka'un da babu ta'un da kace wannan wani abu ne na na'u da suke tafafata da malaman nan sai yawmuz zulla fa akhadahum azabu yawmuz zullati yawmuz zulla azaba ce malam Allah ya kawo ta kamar hadiri ta lullube mutane ta yi mutane inuwa su sun dauka ruwan sama ne sun dauka hadiri ne ashe wannan wannan hadirin ashe wuta ce zai juya ne maimakon ya bada ruwa sai ya rinka barin wuta azabu yau mai zullati kenan kai Allah mai hikima Allah mai azaba da ya ga dama Allah kada ka kama mu da azabarka ya Allah ya Allah kada ka kama mu da abin da ba za mu iya ba an yi lokacin da malam aka hada hadiri a gabar yayi baki kiran kaga kowa zai ga yana sha'awa ko yana cewa ruwa ne suna cewa hada aridun mumtiruna eh ga ruwa nan Allah zai kawo mana ruwa ashe malam ba ruwa bane ashe azaba ce wuta ce a bayan hadirin rihun masajaltum bi a wannan ko yace yace yace yace azaba ce fiha azabun alim ba ruwan sama ba ne shi yasa a sunna aka ce duk da annabi ya ga hadiri da alamar iska kafuwa yake jasa ala rukabihi sai ya kafu akan gwiwowinsa ya daga hannu yana ya Allah ka sa ba azaba bane ya Allah ka sa ba azaba mu ko yanzu da mun ga hadiri murna muke yi ma mu shiga daki mai kwanciyar mu Allah ka ruwa zai iya yiwa ba ruwan bane zai iya yiwa iska ce ta yi barna ta rushe benaye da gidaje babban gini karfe mai karfi da aka kashe masa kuɗi aka kafa shi wallahi idan wata iskar ta zo sai dai kaga ta kwantar da shi in yanzu aka yi mana iskar da ta zo gidajenmu na benaye duk suka zube bai zama mana azaba ba to galiban ku idan ruwan sama ya zo yana tahowa ne da iska wannan iskar da take tafa da ruwan sama fa ba karamar iska bane ko jirgin sama wallahi idan ya hanguta sai dai ya ƙara sama ko ya ƙasa gaya muku gaskiya jirgin sama ba kowace iska ce ta sama yake iya tankarar ta ba akwai wacce in ta zo sai ta buga shi ta kada shi wani za ka ji ma a cikin jirgin kamar za ta tsinka shi gargagagar fafafafafaf haka za ka rinka ji a can sama ba karka manta ba bishiya ba kaza ba iskace kurin akwai hadiri da kake ganin sa wallahi baya fasuwa saboda kankara ce za ta taho jirgin bai sai karo da ita ba sai dai yayi sama ta wuce ta ƙasa ko yayi ƙasa ta wuce ta saman shi haka abin yake haka ruwa ma wannan duk wasu ayoyi ne na azabar Allah in yazo halakar da mutane ruwa kogi teku da kake gani kana ganin sa ruwa akwai inda aka yi tafiya aka yi tafiya aka yi tafiya kankara yake zama jirgin sama kwale-kwale yana shirga gudu in ya zo wurin kawai sai dai tarar da ya zama kankara zai iya tafiya ya yi accident kenan kuma kankara tun daga ƙasa har sama ya daskare kowannan babban jirgin da ake faɗa titanic din nan da ya haɗari ka kashe mutane da ai wannan kankarar ce ta a cikin ruwa ta halakar da shi shi mai jirgin ne da ya zo yin su da ya kera shi baturan ya ce wannan jirgin ko allah bai isa ya halakar da shi ba ya dakatar da shi ko ya tsayar da shi ba haka ya faɗa yana na a rubuce ga suna tafiya suna gudu ga gudunsa ga girmansa ga kaza suna gudu suna gudu a cikin ruwa kurin can shi direban jirgin sai ya hango na'ura ta nuna masa wannan ruwan fa daga nan daga nan zuwa kilomita kaza ba ruwa bane ya zama kankara da haka shi kuma jirgin ai an yi shi ne ya murza ruwa ba ya murza kankara ba to tekun ruwan ya zama kankara muga ta tsaya kuma gudunsa ya kai da ba zai iya tsayar da shi ya kwana ba don haka sai da ibigi da ya zo gurin garuwa a kwance wani ya taho yana tahowa kamar abu na shi kankara ce da haka da ya gindin jirgin ya buge shi sai ya nutsa ya rinka tafiya ya rinka tafiya ya rinka tafiya shine akai ta wannan mace-macen ɗarurukan mutane da dukiya ta mutu ta halaka abin mamaki kogi da kake ganin sa yana tafiya wani lokacin sai ga ruwan ya taho da wani abu kamar dutse a kan shi kankara ce ya zama ice block ko ruwan sama fa ake yi fa ba ku ga ana ruwa da kankara ba wallahi in ka fita wata kankara ta buge ka sai ka yi jinya kuma ko yanzu a daɗa a gwada dunkula ƙanƙara a jefe ka da ita ka gani sai ka tafi murtala ka kwanta to ya kaga in Allah ya ga dama mala maimakon ya sauko da ruwan a ruwa sai ya ɓarar muku da ƙanƙara duk wani gilas ɗin mota ko mota sai ta lotsa shi akwai inda aka yi ruwa da ƙanƙara duk motocin gudun sai da suka fashi kuma yanzu hakan ana ruwa da ƙanƙara in baka yi da gaske ba wallahi ƙanƙara za ta iya fasa maka gilashin jama'a duka waɗannan hanyoyi ne da Allah idan ya ga dama zai iya mana azaba a dare ɗaya ƙwarai kuwa akwai shekarar da anan masallacin cinnaku walla muna yin sallah karatu ma gagara muka irin wannan karatun muka kwana lafiya muka tashi to ni ma dai da ƙirna ƙara sallah don ban san iya cinnaka da ta ci dan ba ina jan ayan jibal in ɗan take in daure dai da ƙyar haka muka tattare muka abin nan na ce kaga ikon Allah Allah ya kawo mana wata runduna yar karamar runduna ta tashi wallahi ba mu iya karatun nan ba gaba ɗaya tashi muka yi gaba ɗaya cin na ku yi mana ƙwarai kuwa tambayar da za ka yi wannan cin na kun daga ina suke Allah ne ya tattaro su ya turo shi ya nuna muku ya turo su ya nuna muku cewa ya isa da ku cinnaka kaga yanzu ba muna zaune ba wallahi in Allah ya koro wata iskan cinnaku suka zo nan ni kaina ni zan fara nade kayana ne gaba Allah Allah lamarin Allah sai shi ka ji tsoron Allah kawai ka yadda Allah zai iya kama ka da kowane abu ba abin da Allah bai halakar da shi da kai da shi ba idan ya ga dama kuna tare da ni ko sai wannan shine azabu yawmuz zulla sai kalmar mawzun ma'lum take nufi ka daudil azim a daud ana nufin kamar babban dutse sai shirzima inna haula la shirzimatun qalilun ana nufin ta'ifa qalila jama'a wanda suke ba masu yawa ba sai kalmar fi sajidin wa taqallubuka fi sajidin ana nufin ay al musallina la'allakum takhludun ibn abbas yace ka annakum shine la'allakum takhluduna fi dunya kamar ku za ku dawama a duniya kuna gine-ginen da kamar ku masu dawama ne a duniya ko yanzu ma za ka iya gana gayawa ne wani irin wannan gini da kake kawun ba za ka mutu ba mutum ya shekara talatin yana gina gurin da zai zauna ana ta shiri ana ta shiri wataƙila kuma bai wuce masa yan kwanaki ba zai rayu ba ya yi kawai ka yi abin da za ka amfana da shi yanzu yanzu allah sa albarka la'allaka bakhi'un nafsak kalmar baki ana nufin halakar da kanka ina fata na ba tabnuna bi kulli ri'in ya ce al-ifa'u ay al-murtafa al-murtafi min al-ard wani wuri wanda yake madaukaki shine gini da suke yi dogon gini yawa a raba shi da ƙasa ya tsawo jam'in sari'a bi kulli ri'in ri'ani shine arya'u arya'u wahidatur ri'a singular ɗinsu shine ri'a yawwa akwai al'arya sai kalmar masani kul bina'in fa huwa masna duk wani gini da aka daga shi ana ce da shi masna a larabci sai kalmar farihina na fada da farihina da marihina ai bi ma'ana duk abu guda ɗaya ne ake nufi masu alfahari a cikin zancensu da wargi a cikin maganganunsu ana cewa farihina ana cewa farihina ko farihina marihina ko marihina halikina kenan an gane ko sik wala ta'asaw fil ardi mufsidin kalmar asaw ana nufin ashaddul fasad kada ku yada barna mai tsanani a bayan kasa akan ce asa ya'isu bil ain asa ya'isu aisan wato duk ma'anarsa guda daya wato kada mutum ya yada fasadi da barna sai aljibilla ya ce waljibillatul awwalin shine alkhalqu halitta kenan ko ai alkhalqu ne ko alkhuluqu me ya samu ku wasalin khalqu din ne halitta shikenan eh wa jibillan da jubulan duk abu guda ɗaya ne da jubulan da jublan da jibillan da abu guda ɗaya ne shine alkhalqu kamar yadda ibnu abbas Allah ya masa rahama ya fada to insha Allah wannan zamu dakata saboda lokaci gobe sai mu tashi aya ta gaba wala tukhzini yawma yub'asuna kada Allah ya kunyata mu ranar tashin alkiyama Allah ya samu cika da imani Allah sa aljanna mu komar mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh